وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واجارنا من النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid aliyu bin abi talib radiyallahu anhu a cikin wannan gari na damagaram a nan jihar zandar a kuma wannan ƙasa tamu mai albarka ta jamhuriyar nijar idan ba mu manta ba yau muna sha biyar ga wata mai albarka watan ramadan watan ibada wannan wata ko wannan shekara ita ce shekara ta 1443 da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yau din ya dace da sha shida ga watan hudu shekara 2022 muna cikin tafsirin suratul fadir mun kwana a aya ta 25 a ta 35 za mu tashi aya ta 36 jiya mun karanta wannan aya amma za mu sake karanta ta don mu haɗa ta da sauran yan uwanta wallazi na kafaru
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم العذاب ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور
الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da mana bayani ya ce wallabi na kafa waɗanda suke kafirai lahum naru jahannama Allah ya musu tanadin wutar jahannama ta zamanto masarkinsu sakamakon kafircin idan suka shiga cikin talayi ƙuda alaihim faya mutu babu maganar a yanke musu hukunci su mutu don su huta za su ci gaba da rayuwa kuma rayuwa ba mai amfani ba azaba ta gaba wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba a sauƙaƙa musu azabar wutai ba ta da sauƙi sai dai ta ƙaru madadin ta tsaya ma iya yadda aka santa to dai ƙaruwa Allah ce kazalika kamar yadda hukumin ma kafirai ba mu kashe su ba ba mu raya su ba ba mu sauƙaƙa musu azaba ba mun ci gaba ɗanɗana musu azaba nau'i nau'i kuma ana ƙara ta na jazi kulla kafu haka muke yin sakamako ga kowane irin kafin malamai suka ce wannan aya rabewar bayani ne tsakankaninta da ayoyin baya wannan shine ke nuna hujjoji a ayoyin da makaranta na baya da aka kasa mutane gida uku akwai zalimin li nafsihi akwai muqtasid akwai sabiqun bil sabiqun bil khairat dukkanin su cikin musulmi domin idan da kamar yadda wasu malaman suke cewa zalimin li nafsihi ana nihin kafirai ana nihin munafukai amma da almuqtasid da asabiqu bil khairat shine ake nihin muminai sai suka ce ai wannan ya dace da faɗar Allah a cikin suratul waqi'a wa kuntum azwajan salasa mutane za su kasance kashi uku a kiyama fa ashabul maimanati ma ashabul maimana akwai waɗanda suke yan hannun dama Allah ya ce su wane ne ka san menene matsayin sa darajar su sai kuma ya ce wa ashab wa sabiquna wa ashabul mash'ama kai ma ashabul mash'ama akwai wanda suke yan hagu wanda za a ba su littafinsu a hannun hagu ka san ko suwaye da irin musibatu a sahabul maimana yan aljanna ne a sahabul mash'ama yan wuta ne sai ce a wasabiquna sabiquna da kuma asabiquna sabiquna su ne manyan mutane yan ajin tubarkalla tun daga annabawa zuwa manya-manyan waliyan Allah sai kuma waɗanda suke musulmi da sun yi aikin alkhairi amma ba a rasa su da wata ilbanna ba kenan kaga a nan sun nuna musulmi kashi biyu wancan wannan zalimin linafsihi sun raba su sun meka su cikin yan wuta domin in suka ce ashabu shimal ne mun san suwaye ashabu shimal Allah ya gaya mana fi samimin wahami wa dhillin min yahmum la bardin wala karim innahum kanu qabla zalika mutrafi sai ce wa kanu yasurruna al-hinsul adid sun kasance sun dawwama a nihi mai girma kaga kafirai ne idan kuma ka ce zalimin li nafsihi ana nihin munafukai ne to idan an ce munafukai ne su ma munafukai in dai nifaqul akbar suka yi ba nifaqul itiqadi ba su ma in sun shiga wutar dindindin ne domin innal munafiqina innal munafiqina fi darki lasfali minan saboda su munafukai a kiyama ana saka su ne fitar ke asfali a kadarko na ƙarshe na ƙasan ƙasa minan nari cikin wuta sannan sai in sun samu wurin zama kafiri zai samu dan kafiri bai kai su ba cancanta bai zama dan wuta sai an hudda musu rabansu ya ishe su ragowan ne za a sa kafirai dan inda za a ce jahannama ta cika bawuri ga munafukai ga kafirai sai an rage wani to dole a hudda kafirai don a samu nafikai saboda sun yi su bala'i to kaga kenan in an faɗa haka munafikai ne kenan su ma yan wuta ne to in ko yan wuta ne sai malamai suka ce a'a duk waɗannan al'umma da Allah ya faɗa guda uku din nan cikin musulmin nan suke zalimin li nafsi kamar da muka yi magana a giya musulmin da yake gashi musulmi ne amma na saban Allah kila ma yawan lahin shi ya fi ibada shi yawa in aka je lahira wani za a wuce wuta da shi saboda ya cancanci haka din daga baya a yobe ne shi wani kuma sai an samu shi gafara kafin a je wuta amma dai ba kai tsaye ba sai ya sha wahala a filin kiyama amma dai zai je aljanna daga baya to don haka nan ibn adi wannan ibn ashur a tafsirin sa na at-tahrir wannan at-tahrir wa tanwir yake cewa wannan aya da Allah ya kawo ladina kafaru tana nuna maka yanzu ne za a yi magana kafirai a waccan aya ta baya babu magana kafirai kaga ya gaskanta maganar malaman suna suke cewa dukkanin ukun nan cikin musulmi ne yace domin inda waɗancan kafirai ne ba ba za a komo gehe ba kuma a sake wani labarin kafirai an gama da su to waɗancan dukkanin su mumine ne kuma ƙarshenta ko a karan fari ko da daga baya aljanna ne za su yi sai ke cewa to kuma wutar ita kanta da za a sa muminai wanda asalin mutanen nan muminai ne zahinta da bala'inta da mugun abinta bai kai ba asalin wutar kafirai inda za a kwatanta su ba ɗaya ba ne amma duk wuta wuta ce amma ba ɗaya ba ne to yanzu nan za a yi magana kafiran zalla ne wanda kuma suka mutu akan kafirci kullum aka ce kafiri ka gane idan mutum yana duniya sunan shi kafiri in yi aikin kafirci amma bai tabbata ba dan wuta sai ranar da ya mutu a wannan aikin dan ban mamaki kafin mutuwar shi ya tuba haka za ka iya ganin wani musulmi na kwarai mai aikin kirki wanda har yana baka sha'awa amma kila wannan mutumin dan wuta ne a ilimin Allah na gaibi ba zai mutu ba akan wannan aikin na addini sai ya yi ridda ya bari kaga ba ma iya gane waye dan wuta waye dan aljanna sai ranar da aka je lahira ko kuma sai abin da mutum ya mutu akan shi to to idan mutum ya mutu a idanunmu yana ɓanna mashayin giya ne mai sai da giya ne ɗan caca ne ɗan luwaɗi ne ɗan kaza ne amma musulmi ne to mu a matsayinmu na ahalin sunna ba mu da yancin mu ce ɗan wannan ɗan wuta ne shi saboda wannan ɓannar tashi saboda ba mu ba ne za mu yi hukunci shi hukunta mutum ya je wuta wani hukunci ne wanda Allah ne kaɗai yake yin shi a lahira ko annabawa ba sa yi Allah ne kaɗai ke yi shi kuma Allah yana hukuncin a lahira ba a duniya ba kenan sai nan gaba za a yi baka da yanci kai yanzu a duniya ka tabbatar ma wani mutum shi dan wuta ne wanda ba Allah bane ya baka labarin shi ce dan wuta ne ko kuma ka tabbatar ma wani mutum cewa dan aljanna ne wani ba qur'ani bane ko hadisi ya ambace shi dan aljanna baka da wannan yanci kana iya tabbatarwa sahabban annabi cewa yan aljanna ne menene hujjarka Allah ne ya faɗa manzon Allah ya faɗa dan Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda su sannan su ma sun yarda da Allah kaga Allah ya shaidi yarda da suka ma Allah dan haka shi ya yarda da to duk wanda Allah yarda shi kaga Allah ba zai yi kuskure ba ya yarda da wani lalatacce daga baya ashe mutum ya ba Allah kunya ai Allah san gaibi ba zai yarda da wani ba sai daman Allah san wannan mutumin dindindin na kirki amma mu musulmi wanda muka biyo bayan sahabbai ai Allah ya ce mu ma ya yarda mu amma sai ya ka sharaɗi in sharaɗin ya cika yarda ta cika idan ba mu cika sharaɗin ba yarda ba ta cika wannan yarda ta Allah ba ta cika ba ta samu ba a ina za mu samu wannan idan ka zo sotul bayyana ce Allah ce innal ladina amanu wa
amilus salihati ulaika hum khairul bariya lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki managarci Allah ce irin waɗannan su ne mafiya alkhairi cikin halitta me yasa sakamakon sa wurin Allah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adanin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada
da kuma mi radiyallahu anhum wa radu an amma zalika liman khashiya rabbah kaga da Allah faɗi sakamakon su yace radiyallahu anhum waradu anhu Allah ya yarda da alladina amanu wa amilus salihati Allah ya yarda in a yanzu ne in a gobe ne in ma da shekaru dubu za a yi wani mutum ya yi imani da Allah ya yi aiki na kware to Allah yarda shi amma yarda da Allah mishi bisa sharadi sai Allah ke cewa radiyallahu anhum waradu anhu zalika kaga wannan yardai tana da alaka ne liman khashiya rabbahu sai wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya kiyaye dokokin ubangijinsa ashe kaga wanda duk ba sahabbai ba ba a ka ba baya da yarda ya mutsa na kanko amma sahabbai da aka zo aka ce radiyallahu anhum wa radu anhu an ka wani wannan kaidi ba a ka ba to wani kana yace yan aljanna idan ka ga mai saban Allah kar ka ce na ga dan wuta ce ka ga mai sabo idan ya mutu kar ka ce dan wuta ya mutu musulmi ne ya mutu in dai musulmi ne ku je ku mishi sallah idan an mishi sallah a maika al'amarin shi zuwa ga Allah yaya Allah dai da shi Allahu a'lam domin Allah ya siffanta da kanshi da cewa shi al-gafuri ne ya iya gafarta mishi an gane ko haka nan yayin da kaga wani babban malami da kuke ganin shi a zahiri yana ayyuka na alkhairi ko wani mumini ko da ba malami bane aikin shi gaba ɗaya na alkhairi ne ba za ku yanke mishi hukunci dan aljanna ba domin baka da wannan masani baka san tsakankanin shi da Allah ba amma a iya zato mafi rinjaye a iya fahimtar ka yaya aikin kirki kana fata Allah gafarta mishi shi yasa duk bawan Allah da aka ambata sai dai a ce Allah ji kansa Allah mishi rahama hatta da irin su Imam Malik Abu Hanifa Ahmad bin Hanbali wanda mun shaidi da bautar Allah da imani da abu na kwarai kuma akwai alamu manya da suke nuna Allah ya karbe su amma duk da haka ba ma yanke hukunci kai tsaye mu ce yan aljanna ne sai dai iya zaton mu mafi rinjaye muna masu yan aljanna domin mi ba mu da masaniya menene tsakankanin su da Allah na sirri ba mu san gaibi ba a wannan dalilin ne ahli sunna ba sa ayyana wani mutum kwaya ɗaya su ce mishi wane wali ne sai dai bisa ka'idar wali a matsayin musulmi duk musulmi mai san Allah da manzon shi wali ne amma wani ai yahi wani ibada wani yahi wani kirki wani yahi wani kokari ƙaunar ma ta Allah da manzo da ake yi wani yahi wani to in ka hi mutum ka hi shi zama waliyi fiye da wani da kai to amma mu ware wani mutum in ce alaran ma wali ne ba ina nihin musulmi ba ne ina nihin kai tsaye ɗan aljanna ne kamar yadda daga an ce wali muke hararwa ko kai tsaye ɗan aljanna ne bai da wata matsala ko ƙwaya ɗaya tsakankanin shi da Allah iya yana mutuwa aljanna zaya kai har ma ba wai shi magana shi ba ake wanda ya raɓe shi ma ya samu wannan sai irin su jan zancen su shata wanda a wurin su shata aka ji wannan zancen wai ya ce wai shi tun da ya san inda musawa to wanda ya gan shi ma ya tsira kaga ai zance ne na waka ko ina hujja babu to haka in mutum ya ce maka in ka gan shi ko ka so shi ko ka bi shi ka tsira ba annabi muhammadu ba ne to wannan zancen da shi da na shata duk ɗaya ne yadda shata bai da hujja shi bai da hujja hujja ahli sunna ta rishin ce ma wane wali kai tsaye kai ma amsa tana wurinka suka ce karka yi nisa zo cikin arba'una hadisi ka samu hadisi na biyu inda manzon Allah yake ba mu labarin ɗaya daga cikin mu ana haɗa maniyin da za a aihe shi sai a bar shi cikin mahaifa kwana arba'in yana maniyi ya juya bayan arba'in ya zama jini ya yi arba'in yana tsoka ɗari da ashirin sai a busa mishi rai idan radda aka busa mishi rai ɗin nan za a rubuta mishi abu guda hudu wanda Allah ne zai aiko mala'ika ya rubuta bai katabi rizikihi wa ajalihi za a rubuta mishi arzikin shi da ajalin shi na biyu da na uku da na hudu shine wa shaqiyun aw sa'idun a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna kenan dukkanin mu nan ba wanda ba amma ba wannan rubutun ɗayan biyu ko an rubuta maka sa'idun ko an rubuta maka shaqiyun ni ma haka nan ne kai ma haka ne kuma kowa a duniya haka to tsakaninka da Allah zan tambaye ka me aka rubuta maka ranar da kake dan wata hudu a cikin mahaihiyarka shaqiyun ne ko sa'idun ne naka ka sani to baka san ba naka wani karambani ya kai ka kasan na wani haka gane shi sa'idun ne ko kuma shaqiyun ne baka da yancin wannan dole ka bar wannan aibin gaibi ne banda Allah ba wanda ya san shi idan wani mutum ya ce maka ya san shi kai ne ya raina ma hankali ya maida ka wawa sakarai ya gaya maka shi ne aka rubuta mai kuma ya ɗauko maka rubutun da aka yi ya baka hujja tun da baya da wallahi ƙarya ce to don haka aka ce wallazi na kafaru kafirai wanda suka mutu akan kafirci Allah ce sun mutu akan kafirci la yuqda alaihim asalin qada shine yanke hukunci to amma a ga ɗan adam in aka ce ƙazawa ne ana nihin ya cika ya mutu shi ya sanya aka ce fa wa kadahu Musa fa qaza alaihi da Musa ya naushe shi sai ya mutu kaga alqaza nan yana nihin mutuwa to la yuqza alaihim ba a dartar musu da mutuwa ma'ana ba sa mutuwa a ina ne ba sa mutuwa a lahira in sun shiga wuta shi ya sanya ya zo a cikin aya alƙur'ani Allah yana gaya mana shi wannan ƙur'ani waɗanda ake ma wa'azi a yi wa'azi da shi ga wanda za su wa'azi wanda wa'azin zai ma amfani ina fa'ati zikira ko وذكر فإنما وذكر فإن الذكرى تنفع ba ita ba ce المؤمنين Allah yana faɗa a cikin suratul wannan a'ala cewa fa zakir inna fa'ati فذكرنما zikira أنت مذكر فذكر النفاعة الذكر
سيذكر.
سيذكر من يخشى هو ذكر.
ويتجنبها الأشقى وعنيني.
الذي يصلى النار الكبرى مم.
ثم لا يموت فيها ولا kaga يحيى al'ashika matsiyaci a lahira kafiri shi zai shiga wuta idan ya shige ta summa sannan bayan shigar la ya mutu fiha baya mutuwa a cikin wuta dan wuta a mutu- wuta baya mutuwa wala ya haya kuma baya rayuwa to wai wane irin abu ne babu rai babu mutuwa dama akwai wani wuri na uku wallahi wannan wurin na uku bala'i inda aka ce ba rai ba ne kana da rai amma matacce ya yi kai kanka kana sha'awan matacce idan da kuɗi gare ka ka sayi mutuwa za ka bada ka mutu har yadda ake tsayawa ka roƙa makanka lahiya haka 'yan wuta suke roƙon mutuwa wana dau ya maliku ne ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك 'yan wuta za su rinka kira ya maliku ya maliku ya maliku malaman tafsiri suka ce wannan kira zai dake yayi banza da su irin na in kana so ka wulakanta mutum yana ma magana ka kyale shi ko ba yadda yancin ya daina kuma kai ba yadda abin da zai iya yi da kai gashi yana kana kallon shi yana kallon ka amma kai banza da shi za su ta kiran shi ya maliku ya maliku wasu malaman suka ce sai sai shekara kamar dubu ɗaya idan ya waiwayo kallo na raini na wulakanci ta me sai ce muna so a mana arziki ce kamar na kaka muna roƙon ubangijin ka kai ka gaya mushi mu mun kira bai yarda ba muna kamun kafa ka roƙe shi ya kaji alaina rabuka ya kashe mu mu huta sai ya banza da su ya kyale su suna jira an ce sai ba wata shekara dubu sai ba su amsa ce innakum makisun قال إنكم ماكثون sai ce masa ku dawwama za ku yi yadda kuka gan ku irin musibar da kuka kuna ciki ko ba wadda za ku rabu da ita ba ce wannan dindindin ce kaga suna sha'awar ni mutuwa yau ta ki zawa wadda a nan duniya ita ce ake rubutu kowa ita ke ki to wallahi dan wata neman ta yake da kuɗin shi ya rasa shi ya sanya a sota ibrahim Allah yana gaya mana idan rigima ta yi rigima tsakankanin annabawa da mabiyansu to za a kan ma annabawa barazana cewa za a kore su da garin ko a kashe su ko su dawo kan gargajiya sai su kuma annabawa sai su kai ƙara na masu wasu wannan barazana zuwa ga Allah wasu kafta sai su nemi Allah ya musu hukunci ya shiga tsakankaninsu da wannan mikiya Allah wa khaba kullu jabbarin ani to ya sanda mai ƙasa ko jama'ar ƙasa suka yanke ma musulmi hukunci suka ce sun hana addini sun hana a ko dai a dawo kan tsahe-tsahe ko kuma a rihe mutanen wanda za a kashe a kashe to shi kenan a wannan lokacin saboda lokacin waɗannan mutanen ya zo ƙarshe wa khaba kullu jabbarin ani duk wani kangararre mai tsaurin kai Allah zai gabaye shi wa khaba kullu jabbarin ani an gane ko idan Allah ya karɓi rayuwar shi zai sa shi a wuta kuma shine idan ya je wutar za a bashi wani in an kone wuta sai a bashi wani ruwa mai kabri mimma in sadidin ruwa ne mai zahi kuma mai kabri idan ba gane ba ruwa mai kabri idan ka sa ruwa a firigo ya yake yi daskare wanda yake ai kabri ne yake shi ya sanya ka iya haɗe garas da akwai yanzu a ce garas ne na ruwa kamar cikin hwanteka guda aka ɓanɓaro shi aka ce to haɗe shi a lokaci guda zai haɗu to irin wannan ne ake ba su na wuta ya fi wannan kabri kuma a ce ba ya ciru ba ai abin da sa ruwa ke shayuwa idan ka sha laushi gari ya cire rabi a kwaf rabi a moɗa rabi a bakinka sai ka haɗe kuma sannan ka ja wani to shi na wuta he ce idan da zai kai girman da magarantar kin to wai kuma duka zai shiga kuma na zahi ne ya tajarra uhu wala ya kabe sibu ba su iya shan haɗe shi wa ya fihi mautu sai wani abu mai kama da za su mutu na suma da ruɗewa sai ya zo musu Allah ya ce wa ma huwa bi mayyitin ba mutuwa ba zai yi dan ba za ita mutuwa arziki ce eh mu ce a'a mutuwa ce daga yau kar mu ƙara ganin ki domin Allah zai kawo mala'ikan ita kanta mutuwa Allah zai kata tsakankanin aljanna da wuta wani katanga katuwa take nan wani tudu ne wanda daga kaji ba ana ganin na bisan shi sai ce ya ahal janna ya yan aljanna sai su amsa su ce labbaika ya rabu amsa wai ka ya ubangiji ya ce kun san wannan su ce mun san ta mutuwa ce sai ce ya ahalan nar ya yan wuta su ce labbaika ya rabbuna dan a lokacin a lahira ai barka bi kowa ya da Allah ne ubangiji mun amsa ya ce kun san wannan su ce mun santa ya ce to shawara ake nema 'yan aljanna a kashe mutuwa ko a kyale ta sai 'yan aljanna su ce a kashe mutuwa domin in an bar ta mu muna tsoron ta zo ta sake kashe mu dama ita ta kashe mu a duniya ta kama nan to ta kama wurin da duniya ban mu bukata kuma ta sake ɗauke mu ba musamman inda ta da mu a kashe mu mu ita ta huta sai a ce yan wuta ku ko biye ra'ayin ku ce mu a kyale ta dan ta ita ta rabo mu da duniya wani ce ni ina mai mulki ma ta rabo da ta kano wannan bala'in a kyale ta ta zo nan kai yanzu ma ta zo a yi harka da ita ta ɗauke ni daga wannan wurin na yi son ta raba ni azaba ta yafi min daɗi da wannan wurin da sai Allah ce to ba zan karɓi shawara ku yan wuta ta yan aljanna zan karɓa dan a duniya na ya kira a karɓi shawara ta ba ku karɓa ba yau ba na karɓi shawara ku su suka karɓa na karɓi ta sai a yanka mutuwa ta zama me babu ita kenan shi yasa Allah ke cewa wala yusiku wasaqahu ahadun babu mai iya ɗauri irin ɗaurin Allah babu mai iya azaba irin azabar Allah an gane ko ba a yanke musu kunci wajen su mutu kamar yadda ya tabbata a sahihu muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa amma ahalun nari alladina hum ahaluha yan wutar da yake na haƙiƙa diyanta ne wanda in suka je sun je kenan la na fiha ba sa mutuwa a cikin ta wala yahayuna kuma ba sa rayuwa an gane ko haka za a dawwama cikin azaba Allah kare mu da wuta to Allah ke cewa wala yukhaffafa anhum min azabiha kuma ba a sauƙaƙa musu wani abu daga cikin azabar ba a huta ba a sauƙi a cikin azabar kaga abin da bai ƙasa bai tsaya ba inda yake ƙaruwa yake don Allah akwai matsala ko babu sharri ne amma bai baya ba a tsaida shi ba dama za a tsaida shi iya na da ne ai da dama ko to kullum awa ɗaya in ta zo ƙaruwar da ya yi ya yi ta da ya lunku a kan nada kaga dai dole wannan bala'in ba karamin bala'i ba la yukhaffafu anhum min azabiha kamar yadda Allah yake gaya mana duk sanda kullama khaffat bidinahum sa'ira duk sanda su yan wuta suka saba kamar ana ganin ba wai saban bane suke yi a'a in aka musu wani nau'in azaba saboda mala'ikun da suke azabai an yi su babu tausayi rishin tausayi shine ɗabi'a su sai su ga in suna maka azaba kamar kama saba da ita ga ka kana tsula uhuwa a cikin wutai ka rasa inda zaka shiga ka gigice amma sai ga kamar ka saba da sai karo ta silinka shine khabbatna kullama khabbadnahum sa'ida sai su ƙara ruru ta wuta kullun cikin zuga ta ake tana karuwa kamar yadda Allah ke cewa innal mujrimina fi azabi jahannam lalle kafirai suna cikin azabar jahannama kuma wannan khalidun suna dawwamammu a cikin azabar jahannam la yafataru anhum wa hum fihi mublisun ba a wani sauƙaƙa musu ko ƙaƙa babu wani ɗaga ƙafa kuma suna masu ɗebe ƙauna da duk wani sauƙi da za a samu magana ma da suke daka musu tsawa za a yi a ce musu ikza'u fiha wala tukallimu kai ya ce ku yi nisa a ce a nesanta su wallahi idan aka nesanta su kasan ita jahannama wuta kamar ruwan teku ne ga wanda ya san teku ba kala ɗaya ba ne farkon shi in ka shiga za ka ga bai kama kamar idan sau kana ƙara gaba yana zuwa wajen kwauri kana ƙara gaba yana gwiwa ba fara gowa ba zai wallahi sai ka kai inda in duk mutumin duniya za a ɗora ɗaya bisa ɗaya za su iya bacewa duk wanda ke raye a wannan duniya a ɗora ɗaya bisa ɗaya a auna tsawon ku wallahi teku za ta yi haɗe shi to su kafirai wancan wurin in aka kai su can ɗin nan inda tsakiyar birhin inda ya yi baki baki dan akwai ƙananan yan wutan da ake zuwa da su baki baki akwai manyan yan wuta da ake kai su can ciki cikin to akwai kuma wanda suke ƙasan su ne munafukai shi yasa ita wuta hawa hawa ce ba iri ɗaya ba ce Allah ta'ala mana tsari da haka sai aka ce da haka ba su da an ce biya ku yi ƙurya cikin ta sai a yi da su ƙuriya su da kansu Allah suke tambaya fa hal ila khurujin min sabil ko za mu samu wata mafita hanya da za mu bi mu fita daga wannan wutai ko ma ta ina ce yaya za a yi a same ka wallahi sun gwammace ko da talaucin duk duniya da ake alinka shi so dubu a dawo da su su zamna cikin shi ya yi wuta minti ɗaya shekara miliyan ɗaya da talauci da yunwa da sankarau da ƙanjamau da duk bala'in da kake tamanin bala'i ne ya samu mutum ya shekara miliyan ɗaya yana wannan jinye ya yi a tsoma shi a wuta sakon ɗaya billahi ladi Allah tsare mu da wuta duk yadda mutum yake tunan ta wuce wannan wurin duk labarin kadiba ho an ce wai wannan tamin da muke gani shi samu wutar da ta yi komi a samu kuran ka damƙe shi da hannunka fatta siyon babban nan ka riƙe ta da hannunka bala'in da za ka yi to wai kashi ɗaya ne cikin saba'in ɗin ta lahira la haula wala quwwata illa billah sai a ce musu ba za a samu wuta ba me ya sanya zalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafarta a duniya idan aka kira Allah aka ce Allah ɗaya ne za a bauta ma sai ku kafirta ku ta da rigima kuna neman ma a yi faɗa ku fito da makamai kadibe yanzu da kafirai suka yi tanadin kuɗi don yaƙar addini menene wai addi- a addini nan a kaɗai ta Allah da bauta shine wa aka tara kuɗi aka ƙwace kuɗin wasu aka riƙe a hannu ana jira wanda ya ce bai yarda ba sai Allah a hana mashi kuɗin aka yi makamin nukiliya wanda ya ce zai bi shari'ar Allah a yaƙe shi wani irin keta ce wannan wanda idan ana bauta ma Allah me zai cuce ka kai menene zai shahe ka kaga tattalin arziki ba zai kare ba dan ana bautar Allah kaga ciwo ba zai shigo ba duniya dan ana bautar Allah kaga ba za a samu ba yaƙi dan ana bautar Allah idan har ba a samu ba musiba a wajen kafirci ya za a same ta a wajen bautar Allah jama'a ba za ta yi ba to amma duk da haka ku duba irin yadda aka yi tanadin abubuwa tun daga makamai waɗanda suka ƙware ga makaman lauyoyi wannan jujina polis jandarmomi gardi-gardi sojoji wannan hu- ana tanadin wasu na duniya ne don kawai dako ne idan mutum ya ce sai Allah kaɗai ya ja jama'a kuma a ga jama'an nan za ta ba Allah shi kaɗai ba za ta dawo ba wallahi ko da da ƙarfin bindiga ne za a yi amfani da shi yanzu wannan demokuraɗi da kuke ji ko da ƙarfi ne sai an yi ta fa hatta da shugabannin mu ƴaƴan demokrat da kake suna hayaniya suna ni ɗan ɗan ni ɗan demokrat ne idan ka ware shi gehe bai yi ba imani da ita musiba ce kawai an rike kudin duniya an rike lahiyar duniya an sa ma duniya bala'i sai ka karɓi wannan abin baka isa ba ana ma barazana da rayuwarka Allah tsare to shi ya sanya aka ce in aka kira Allah ba kwa yarda kuna kafirta wa in yushrak amma idan aka hada Allah da wani duk wani matsaki ko da ba ku san tsahin ba in yazo yana yi tu'minu he ku yi imani yau din nan ba ku taba jin wata kungiya da aka yi ONG daga majalisar ɗinkin duniya wadda ke cewa ita ba ruwanta da addinai duk ɗaya ne a wurinta a ce ga wata al'ummar ta zo tana taimakon a harkace alƙur'ani billahi da babu ita in ma kaji ana yin ta akwai wata manufa a ƙasa. domin za a cewa a haɗa karatun ƙur'anin ne da karatun nizam na zamani na turanci faransanci ko ingilishi to shi ƙur'anin sai a ba shi awa ɗaya sauran ilimin mukan da ba na ƙur'anin ba sai a ba sa awa shida kuma sai a kai ƙur'ani awa ƙarshe sanda yaro ya gaji yana jin barci yana jin yunwa ko ana mai bai gani ba kuma idan ana biyan malamin geography da malamin mathematics da physics jika ɗari biyar malamin ƙur'ani ya a ce an bashi jika tamanin kaga kalar rigun da za su sa ba ɗi bane mai ɗaukar jika tamanin da mai ɗaukar jika ɗari biyar yaya rayuwarsu za ta zo abinda wancan zai hawa wannan zai iya hawa abinda wancan zai ci wannan zai iya ci abinda wancan zai sha wannan zai abinda wancan zai iya mamatashi wannan zai iya mamatashi dan haka dan ku raina alqur'ani idan aka zo alakwal in dai tana haɗe aka ce to shi kenan yanzu ga ɗalibai mutum goma sun yi laifi za a ladabtar da su ba a nemo malamin ingilishi ko na faransanci ko na physics sai a nemo ustazu daman ba a ɗaukan yaro ya an ɗauki wani tsoho ya ci goro daman bai da kuɗi sosai sai a ba shi bulala shi iya abin da yara suka ɗauke shi mai bugun yara shi yasa ba su kauna shi maƙetaci ba su kauna karanta da ku duka shakkiyanci ne don a raina addini amma ONG na wata mai karfafa al'adun gargajiya wanda al'adun nan kowa ya san akwai wanda suke in aka ce a raya suna rantse da Allah in suka rayu to kuma mun kuma na bari kasar domin al'ada wani cin mutum a raya ta mana ya dafa kai cinye al'adar wani gatanin kala kala Allah tsare da haka nan wannan shi yasa ba za a sauka kanku ba sai yake cewa la yunshikum ila zalika ba za a tsiratar da ku ba za a karban ku ba duk abin da kuke roƙo li'annakum kuntum kazalika domin ku kasance a duniya kamar haka ba mutanen kirki bane ba mutane bane masu imani masu goyon bayan ƙarya ne sai Allah yake cewa mi kazalika yudkullakum sai Allah yake cewa mi وهم يصطرخون فيها
mm.
ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل mm.
أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير Allah ke cewa wahum yastarihuna fiha yunadu yana yunaduna fiha suna kira su ƴan wuta kenan a cikin wutai yataja'aruna suna hargowa ilallahi hargowan neman ceto zuwa ga Allah bi aswatihim da muryoyinsu sun daga murya suna rabbana rabbana rabbana kaga ba Allah ba suke cewa kowa yana kiran Allah da irin kiran da mumine suke mushi a nan duniya mumine a nan duniya su aka san suna cewa rabbana ko kaga mumini aka san cewa rabbana hablana min ربنا هب azwajina لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين rabbana wa atina ma wa ربنا atana وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة kuma rabbana atina fid dunya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب to النار rabbanoni suna da yawa kaga kira ne dai na mumine rabbana rabbana a nan duniya ba mu suka san da wannan ba to a lahira kafirai ma haka za su tashi sun yi imani da Allah suna cewa rabbana ya ubangiji kaga a nan suna roƙon Allah da sunan shi na arrab wanda kuma ƙa'idar ubangiji ce alƙawari ne yayi ya ɗora ma kanshi duk mutumin da ya ɗaga hannun shi ya ce ya rabbi ya rab ya rab ya maimaita sau uku Allah ba ni kaza Allah sai ya bashi Allah tsare ni kaza Allah ya tsare shi babu wani mutum dan adam da zai roki wani abu na alkhairi ya ce ya rab ya rab ya rab kafin ya ce ya rab din ya yi wa Allah kirari ya wa annabi salati ya karanta wani sashe ko da aya ɗaya ce ko da fatiha ce ya yi wa annabi salati ya kuma ce ya rabbi ya rabbi sau uku ya ce Allah ina son ba ni gida saboda bai da gidan sai Allah ba shi gidan koda ba daɗewa Allah ba ni kuɗi sai Allah ya bashi Allah rufa mini asiri sai Allah ya rufa mini Allah ba ni lafiya sai Allah bashi shi ya sanya annabi Musa da zai roƙi Allah zai shehi Fir'auna Fir'auna ya matsa musiba ta kai musiba sai Musa ya ga ya kamata ya jehe shi sai annan Musa ya ma Fir'auna wata mummunan addu'a a cikin addu'an malamai suka ce ya amfani da rabbanoni guda uku ko kana iya tana wurin wai zai wani وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة amwalan fil hayati زينة وأموالا في الحياة الدنيا kaga rabbana dai ta zo sai ta biyu ربنا ليضلوا عن kaga ta سبيلك biyu ta zo sauran ta uku ربنا طمس على أموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم kaga addu'ar da ya ma fir'auna wannan yayi amfani da rabbana guda uku nan take Allah ya ce mun amsa to ga ƴan wuta suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijina minha a hutar da mu daga wannan wutai a hudda mu daga ita na amal salihan har ma suka faɗi menene za su yi in an hudda su dalili me suke son su huta suka ce za mu koma duniya mu yi aikin kirki aikin da ba na shirka ba gairar labi kunna na amal ba irin aikin da da muka yi ba na kafirci da fasikanci a maida mu duniya mu ma mu yi imani da Allah mu yi sallah mu yi azumi mu yi sadaka mu yi zumunci mu daina gi- shan giya mu daina kisan kai mu daina shan kwaya mu daina caca duk fasikanci mu daina mu zamanto banda alkhairi ba abin da za mu yi. ka ji fatan su ko wannan maganar da suke sai Allah ya ce ina ba zan karba ba kaga ya Allah ya gaya mana shi mai jin roƙo ne gashi an roƙe shi me yasa bai karba ba saboda shi wannan roƙon ba a mahallin shi bane an yi roƙon ba a inda ya dace ba a nan ne in aka roƙi Allah yake amsawa a lahira idan aka roƙi Allah ba zai amsa ba in ma ya amsa sai wanda ya amsa mishi shi yasa Allah sai kama duniya gida ne na ibtila'i na jarrabawa ai ba wani abu bane ake amfani ake bukatar shi a duniya ai zaman duniya ba wani karuwa ake da mu ba gida ne na a jarraba mu a gawa zai yi haƙuri ya amsa ma kiran Allah saboda shi ma in tashi ta matsuwa ta kashi ya kira Allah Allah ya amsa kun gane in ka amsa radda ka kira Allah shi kuma sai ya amsa in ka ki amsawa tunda lafiyar kalau da arzikinka da suturarka komi kana wada kana wataya ko ana kiranka Allah ya aiko annabi shi Allah ya fi kowa daraja yayi magana magana shi ta magana kowa daraja ya turo annabin da ya fi kowa daraja zuwa gare ka kai dinna mai daraja ya aiko mai daraja ya bada littafi mai daraja ka raina mai daraja da ya yi aikin ka raina abin da yake da darajar da aka ka saƙon ka yi mi raina ɗan saƙon duk darajar shi ka yi a lahira sai a saurare ka mi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ta'arrif ila allahi firruka ya'arrifuka fi shidda kai bawan allah ka kula da addinin allah lokacin da kake da dama yanzu yaro ne kai lahiyar kalau ƙarhi a jikinka ka iya bi da gudu ka kama a iya bin ka ka ɗere saboda lahiyar kalau to a wannan lokacin ake so a yi amfani da shi a ganka a wurin sallah wurin ibada wurin jin tsoron Allah kana umarni da jin tsoron Allah sanda kake duniya kana da kai ake so ka hudda ka bayar ka ciyar ka yi kaza ka yi kaza ka yi kuma Ubangijinka zai kula da kai a lokacin tsanani. Duk sanda tsanani ya zo, mumini da ya ɗaga hannu ya ce, Ya Allah, wallahi nan take Allah ke aiki. An gane ko? Amma idan kafiri ya yi ta kafirci sai da ya je lahira ko sai da ya ga mutuwa, ya ce, Ya Allah, Allah ba zai amsa ba. kun ga me ya hana Allah amshi addu'a Fir'auna saboda kafiri ya rayu Fir'auna kiran shi aka yi ta yi aka aiko mishi Musa ya yi shi daraja aka aiko mishi Annabi Haruna ya yi daraja amma Fir'auna ya raina Allah ya raina annabawan Allah ya raina komai yana ma barazana yana gaya ma mutane ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayr ya ku manyan mutane masu daraja ni fa ban san ba akwai wani Allah ba ni wani abin bautar da ya cancanta a bauta mishi ba ni ba ni ban san shi wallahi in akwai wanda ya san shi ya gaya mini wane ne me matsayin shi ya gwada mini Allah ba reni bane wannan fir'aunan da yake cewa ana rabbukumul a'ala kai mutane ni ne ubangijin ku shi ma musan ni ne ubangijin shi babba in ma da wani ubangiji kasar ne yake ba kowa bane saboda fir'auna ya samu lafiya ya ji daɗin mulki ana lallashin shi ya kiya san da ya ga bala'i ba ya kira Allah ba? Allah ya amsa? Ƙaruna ya ga bala'i, ya kira Allah. Allah ya amsa? Bai amsa ba, duk da ma shi ƙaruna dama kiran Allah ma bai samu ba. Musa ya kira, wannan ya tabbata a cikin tafsiran manya-manyan malamai irin tafsirin Imam Jarir Dabari, Jami'ul Bayan. Haka Ibn Taymiyya ya kashi a cikin littafin shi, sarimul masalul alaman shatimul rasul zararren takobi akan wanda ya zagi annabi ya ba a taba bar rubuta littafi akan hukuncin wanda ya zagi annabi irin wannan tun daga da ba a yi ba yanzu ma kuma har yanzu ba a yi ba Allah samu gane a ciki ya ka wannan kissai ya ka wannan hadisin wanda marfu'i ne shi wanda ya faɗa hadisin bai kai shi bai ce ba annabi ya faɗa amma tun da sahabi ne sai aka ɗauki hadisi a matsayin marfu'i wani abu ne ƙaruna da ya arziki sai annabi musa ya je ya ce mishi a yi zakka su zakka yadda take a zamaninsu wadda allah ya sabkar aka gaya ma ƙaruna cikin duk wani abu dubu ɗaya ake huddawa idan kana da jika dubu jika ɗaya za ka ware mu kuma ai arba'in ce ake hudda ɗaya ko to su dubu ake kasa kaga tamu ta ta su wahala ta yi tamu ta ta su yawa to amma da aka gaya ma ƙaru ne ce to shi kenan za ya yi ƙaru na babban mai arziki da ya hudda ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗin nan cikin dubu sai ya ga wannan ɗaya ɗayan idan aka tara su to shi kenan an wanda duk in mutum dubu aka ba kowa zai mai arziki kuma ka a ɗabi'an mai arziki bai san a raka yin sababbin masu arziki so yake ku raka tahiya dai la ya mutu wa la ya haya ba masu kuɗi ba ku ba na ba amma bai san a ce gani mai arziki ba ba haka ne sai ƙaru ne ce kai wannan abin ba yayi ba sai kiran yan majalisar shi ya ce ku zo ya ce musan nan ya ɗauko wani abu wallahi ya rena mu aka ce ya ce mai sallah ne ya ce mai azumi mun ya ce mai kaza mun wai ku zan da abin da fito da shi kudin namu kuma zai kwaci kuma ka san mai kudi bai sa a ce za a talauta shi in ana so a soki gwamnati an ce wannan gwamnatin manufar ta talauta yan kasuwa sai ga kananan yan kasuwa da manya suna to gaskiya ba ma yi ba ma yi haka ne ko ba gaba ne to da mai kudi ya ji za a maida shi mutsiyaci sai rashin yi sai suka ce to ku ne dai manyan mu kai muke bi duk abin da kaga ya kamata matakin za a dauka dauka ce to ni abin da nake so kun san wance suka ce mun san ta wata karuwa ce sanan na fitsarariya mara kumiya yace ku je ku kira mana ita aka kira ta aka ce wance kin san abin da muke so ayye Musa muke so ki mana magani shi abin da kawai muke so ki ce Musa ya yi zane da ke za mu baki dala kaza ko kuɗi kaza a wata ruwaya ta zo kala biyu akwai ruwayar da aka ce ƙaruna zuwa ya yi taro yana bayyana cewa ga abin da wance tana da magana da ta zo aka ce to ta faɗa abin da suka yi da musa da ta zo ta yi kenan a wannan ruwaya kaga ban musa uku ki faɗa abin da kuka yi da musa ta zo ce eh abin da na sani zan kumyata maƙiyin allah in taimaki annabin allah kaza aka bani in ce ma in ce Musa ya neme ni da lalata ƙarya aka ma Musa kuma cikin taro ta hudu wannan labari sai kama annabi Musa idan kuma suka ce a taro ne aka yi aka kira han Musa sai aka ce ita wani sai da tsaye an shirya ta da ta tsaye sai ta gagara ta faɗa abin da aka bata umarni sai ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah abin da aka ce in maka kaji kaji sharrin da ƙaru ne ya ce in maka annabi Musa labari da ya kai mishi yana sallah ko kuma a'a in a yana wurin da yana tsaye sai ya sujada ya fadi suji sujudu shukur kenan an kulla wani sharri ya warware da yawan nan sujudu shukuri me zai faru sai ce ya Allah na ka karan karu na wurin ka kaji wannan mu sai Allah ya ce ma annabi Musa yau na baka izini kasa duk abin da kake so sai ta yi sai kasa ya ce eh Musa ce ma kasa kama mun makiya Allah nan tun da kenan ga sun yi taro suna tseko da shi da mabiyan shi sai kawai ƙasa ta kama su daidai idan ƙafa sai suka ce ya musa a taimake mu sai ce kama su ƙasa sai ƙasa ta yi gaba ta zo gwiwa suka ce musa ka taimake mu wallahi mun tuba in muka wanda za mu yi imani da kai ba za mu ƙara ba musa ce kama su kenan ba gaba ɗaya take shan su ba tana bi kaɗan kaɗan su suna neman ceto musa da ce ta yi sai da ta nutse su gaba ɗaya da ta nitse su gaba ɗaya yanzu kaga sai Allah ya wahayi zuwa ga Musa ce ya Musa yaya aka yi bawa na na kiranka ka ƙi mishi rahama da ni ya kira da na mahe bai kira ni ba kaga anan wa ya hana tsaru ne suna ma da Allah Allah saboda ba anihin zai samu rahama mugu bai samu rahama dan ya ji dan bala'i ya sare mun banci wannan to shi dalilin da sa Allah bai amsa ma ba yan wuta saboda a duniya an kira su bisa amsa ba su dan mi kuma can su za su kira a amsa musu an gane kaga ba zai yi ba to tunda ba a amsa musu ba sai Allah ya ce awalam nu awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir sai Allah ya ce masa a'a awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru ma tadhakkaru ma tadhakkaru ma tadhakkaru man tadhakkara shin ba mu raya ku ba a duniya rayuwa mai tsawo gwargwadon ma ya tazakaru fihi man tazakara isasshen lokacin da mai wa'azuwa zai wa'azu lokacin da mai wa'azuwa zai wa'azu ba a baka ba ɗan kuntun lokaci ba shiga shantin kadangare ba aka ma duniya ai haka ne wani ya shekara kamar talatin wani yana da hamsin ha akwai masu ɗari yanzu ka shekara sittin a duniya saba'in a duniya arba'in hamsin a iya wannan lokacin baka samu ba damar da za ka wa'azu ba samu ba lokacin waje a kuma naziri to me wa'azin ne bai zo muku ba lokacin da za a wa'azi gashi ga kuma masu wa'azi da akwai ɗaya ba ɗaya da haka ka hujja misali in akwai lokacin amma babu masu wa'azi sai ka ce ban sani ba ko kuma a ga masu wa'azin amma kai ba ka rayu ba sai ka ce ban sani ba ban taɓa ba ji to kai dukka biyun sun samu to wanda biyun nan ma ba su samu ba ba hudira ba za su yi a lahira sai an yi imtihani kar ka ɗauka wai dan ba a maka wa'azi ba za ka je lahira ka wuce aljanna sai amma imtihani shi yasa mutane guda hudu a gaban Allah za su ka hujja mahaukaci wanda aka tun tashin shi shi mahaukaci ne da kurma makahu shi kurma ne makahu ne ɗin kenan ko da yaro ɗan ƙarami da ga aihuwar shi ya zarce lahira uku kenan da mutumin da ya mutu kafin a aiko annabi fatara kenan ko to za su zo gaban Allah sai ya Allah sai wannan mahaukaci ya ce ya Allah ni na rayu a duniya a matsayin mahaukaci da ni da yara ne muke tsere su taba ni su faɗi mini suna in bi su da gudu su watsi na can su yi na kusan su kira ni in bi su in na ina bin na kusan sai na arewa su yi magana haka na rayu sanda ake wa'azi ni ban ma ji ba abin da ake faɗi ban ni da hankali Allah wannan shine udiriya na rishin binka sai Allah ce zauna sai yaro dan karme ce ya ubangiji ni ban ma da daga zuwa na duniya ban ma samu lokacin da zan zanna abiya bari in ji wa'azi da na rayu da na ji wa'azi a da ce zamana kai sai kurma makaho ya zo ce to ni ka ɗauke mini shi ka ɗauke mini gari da ka bar ni da ɗaya da da dama dama in kurma ne akwai karatun kurame da ake wanda haka haka ɗin ko a da idan za a gane haka haka ɗin ya zo ba idan ba za a gane so babu idan idan makaho ne akwai karatun lalibi ko to ai he da kunnen in ya laliba he da kunnen da za a gaya mishi yaji wannan abin da ka laliba kaza to ba kunnan sai ce haka na tashi wanda ce ni kuma lokaci na babu ma annabin ba a aiko shi ba sai Allah ce musu to babu da shi waɗancan da kuka gana kai su aljanna ba kyauta ba na kai su aljanna he da suka yi wani aiki ƴan wuta ma ita ma wutai ba kyauta ba nake bar ƴan kiyanta he da suka yi aikin neman ta menene suka yi umarni na ba su suka bi waɗancan waɗannan kuma suka ƙi bin umarni na shi yasa wanda suka ba umarni sai suka kuka gansu aljanna wancan kuma sai suka gansu a wuta su ba su ba umarni na ba ku kuma in na kai ku aljanna yau ali kai ba a ba da ba umarni ka bi ka shiga cikin wanda he da suka yi aiki wani dalili to kuma kai ba kai ba aikin da za a kai ka wuta a kai ka wuta a wani dalili sai Allah ce to su kuma tsaye ba su tsaye a cikin a tozon arab ga aljanna kana gani ka dawo a wani tudu sai ce ya Allah to a gyara ya Allah ce to zan ba ku umarni in kuka bi shike in na ba ku umarni za ku ce za mu biya Allah za ku bi eh za mu bi sai Allah ce to ga wuta ce yi a gwada musu wuta kana ce ce ku sai ku shiga sai ta bi ana tsakata ya wani bangare daga cikin sai da sai ya Allah wuta ce muke gudu muke neman wani ya Allah ce to kuna ga wancan da kuke ganin su yan wutar kun yi su lalata dan su ba su ganni ba sako na mu alƙawalin ba da ni ba muka yi dan sako na ne ku kuma da ni muka yi alƙawali kuka saba kenan da kun je duniya kun rayin ma kai mahaukacin da kai azumin da kai hankali ne kai kuwa banna kai wannan kurman da baka ji da kana jin ma da banna ce kai yaron da ka girma da yaron banza ne da girma sai ce to ku da kuka ma Allah wannan gardama a wannan hilin ku ku sai mutar kai a yi a sa mala'iku su kama su kaga umarnin da ake ba musulmi a duniya shi aka ba su a lahira kuma da suka saba ma Allah a lahira sannan suka girma to idan ka ce a lahira ba a aiki a lahira ko ake aiki a lahira ma akwai inda ake aiki ƙetare siraɗi mine ne akwai ayyuka da ake a lahira akwai inda in an kai aljanna ne ba a aiki ko kafiri ya yi aikin lada a ran nan a karɓa ba a yi amma a lahira ana yi ana imtihani to wannan imtihanin ya tabbata daga hadisin manzon Allah waɗanda suka mutu a hij a wani a fatara imtihani za a mutu kenan wanda ya mutu a hij- a wani a wani fatara din nan kafin zuwa manzon Allah in ba wanda annabi ya ambaci sunan shi ce wani dan wuta bane kamar Abu Riga ai annabi ya ce na ya ganshi a wuta ko to shi wannan kai tsaye kare dan wuta ne to sauran da ba a ambace su ba fa su sai an yi wannan imtihana wanda zai tsira zai tsira wanda zai hallaka zai hallaka yanzu a ciki ba mu san ba waye mai tsira a bisa doron wannan fahimtai iyayen annabi muhammad da suka mutu kafin a aiko shi mun bar su karkashin imtihani sai an je lahira kuma kun san ku cikin abin da muke kyakkyawan zato allah zai ba ta damar cin jarrabawa ko ita ce muka himsu zato Allah ta'ala samu gani wannan shine wannan magana tana nan cikin tafsirin ibnu kasir a suratul isra'i lokaci ya go? kuma tana nan cikin tafsirin babban malaminmu Muhammad Imam wannan Imam Muhammad Aminu Shangidi adwa il bayan fi idahil qur'ani bil qur'an malaman sunna ne suka kata ba malaman bid'a bane cewa ahalil fitira ga yadda ake mutu imtihani kuma manzon Allah ne ya faɗa saboda ita aljanna ba a shigar ta kyauta wuta ba a shigar ta kyauta an gane ko dan saboda haka wannan shi ya sanya a ce musu bazu tunda an raya ku an ba ku lokaci to wani lokaci ne wai in an ba mutum an ba shi lokaci akwai malaman da suka ce kamar wannan Hussein ibn Ali ibn Zaid al-Abidina ya ce shekara goma sha bakwai inda ya kai shekara goma sha bakwai bakwai an kare da kai wasu suka ce sha takwas wasu suka ce ishirin kaji magana uku akwai wanda suka ce arba'in ita ce ta hudu akwai masu cewa sittin amma daga sittin ba a yi ba gaba har ma a lahira Allah zai sa a ware mishi ce ina waɗanda suka shekara sittin a duniya a ware su gefe sai Allah ya ce na tabba na isar muku da duk wani hamzari da za ku in kun gane kun gane in ba ku gane ba kuka sani in dai ka shekara sittin a duniya to ba ka da wani hamzari da ka ba Allah ai ban gane ba kaza a'a ka gane a lokacin ka duk abin da kake cikin shi kana ba shi kokari in dan kasuwa ne kai wallahi ka san kaya masu riba ka san kayan da ake faduwa kuma ka san da ake karya masu idan ma'aikacin gwamnati ne ka iya murdawa ka iya sinye an na mai gidanka ka iya ba irin yadda baka iya ba ka san yadda ake danna yan kwangila ka san- in dan siyasa ne ka san yadda ake yarfan siyasa ka san yadda ake kara ƙuri'a amma sallah ce baka sani duk wannan tsiye in ka lura daga 'yan shekara wannan hamsin daga 'yan shekara hamsin zuwa saba'in su suka yi takwan tsiye in ga kunti mai mai sata ba yaro wadda shekara bai shi din banza wallahi za ka samu tsoho ne daga hamsin da biyar to in ya tafi wajen sattin in ya sata hidi a lahira bilad ne ya kashe ga shi gaki da lahira ya fi kowa iya sata lokaci ya ko to ubangiji Allah shi amfanar da mu bari mu je ƙarshen aya ko menene ƙarshen aya فذوقوا فما للظالمين من نسير fazuku sai a ce musu ku ɗanɗani azaba fa ma lizzalimin min an- min nasir lalle azzalimai ba su da wani ke mataimaki da zai taimake su wannan akwai ayu da dama da suke magana akan fazuku kamar irin irin yadda Allah zai gaya maka kafirai kamar yadda yake cewa fazuku falan nazidakum illa azaba da makamantansu ubangiji Allah ya karba mana ibadodinmu ya karba mana addu'o'inmu ya gafarta mana lahikanmu ya sa mu cika da imani inda muka yi kurakurai Allah ka yahe mana ya Allah ka albarkaci rayuwarmu Allah ka sanya albarka a cikin dukiyoyinmu ka sanya albarka a cikin sana'o'inmu ka sanya albarka ga iyalanmu ka shirye da mana matasanmu ka shirye da mana eh, wannan iyayenmu ka shirye da mana matanmu wanda suka musu Allah ka shirye da su kuma kuma suka gafarta musu kurakuran da suke da shi Allah ka yahe musu daidai din su Allah ka amsa musu ya Allah ka amsa mana dukkanin ibadun nan ya Allah mu bayan ka ne muna roƙon ka ya Allah ka kawo mana alkhairi da zaman lafiya a cikin Nijar ya Allah ka kama ɗan kasuwa kasuwa mai albarka ka kama manoma damana mai albarka ka kama ma'aikata aiki mai albarka makiyaya Allah ka ba su damana mai albarka ka inganta dabbobin su dukkanin masu sana'o'i Allah ka sa albarka cikin sana'o'in mu ya Allah ka sa aljanna ta zama komai mu ya Allah dukkanin wani abu da yake na asara ne Allah ka faɗi mana shi ya Allah muna roƙon ka karamar da Niger lafiya ka ba Niger arziki ka ba ƙasar mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah dukkanin wanda suke taimaka ma a cikin Allah ka taimaka musu wanda kuma ba sa taimakon Allah ka karfafe su yi ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka yahe mana يا الله كتاب سكاد إيماني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يكفى